على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وتعالى في الأمور كلها وأجرنا من كيد الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktasar sahih bukhari wanda aka fi sunansa da suna a tajirijin tsari da hadisun jami'i sahi a yau insha Allah za mu tashi shafi na hamsin da shidda wanda zai kai mu zuwa ga hadisi na ɗari ɗaya da sittin da shidda a wannan littafi kenan a babban littafi kuma ɗari biyu da ishirin da uku a ƙarƙashin babu bolus biyan babu da yake magana akan hukuncin fitsarin yara ai babu hukumu wala sabiyan babu da yake magana akan hukuncin fitsarin yara idan yara suka yi fitsari a jikin tufar mutum ko a jikinsa ko a tabarmar da yake zama menene wannan hukuncinsa na musulunci hadisin da yake cikin wannan babu shine aka rawaito an ummi qaisin بنت مهسن رضي الله عنها أنها أتت ببن لها صغير ita wannan bayar Allah da ake kiranta ummu kais yar mihsan ta zo da ɗanta yaro karami lam ya akula ta'ama wanda bai isa matsayin cin abinci ba sai ta zo da shi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ajalsahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi yaron sai ya zaunar da shi fi hijirhi a cinyarsa yana zanna haka ya karbi yaron sai ya dora shi akan cinyarsa sai ya zaunar da shi fabala ala fabihi yaro da ya tashi sai ya tsula fitsari a tufar annabi sallallahu alaihi wasallam bada abi ma'in annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kawo masa ruwa sai aka kawo masa ruwa fana da sai ya yayyafa a kan wurin fitsarin walam ya silhu bai wanke suturar ba bai wanke suturar ba ya yayyafa ruwa ne bai wanke suturar ba saboda aka kagi kinan zai iya yin sallah da ita a cikin wannan yanayin kamar yanayi yana nuna mana cewa idan yaro karami ya yi fitsari a jikin mutum ya yayyafa ruwa kawai ake yi in ya yayyafa ruwa ya gamsar ba hana shi wakil ba amma in ya yayyafa ruwa wato kenan wannan ya gamsar kuma kuma yana jiyar da mu cewa kenan fitsarin yaro najasa ce mu kaffafa ba mu gallaza ba najasa ce amma mai dan sauki saukin lamari ba najasa ce mai tsananin lamari ba wala'ala da najasa ce mai tsanani sai an wanke gurin gaba daya ko aka ce ko a cikin halari an gaya mana cewa idan najasa ta samu tufar mutum ko aka ce me gusila mahallaha ya za ta ayyana tin najasatu gusila mahallaha in najasa ta ayyana a sai a wanke mahallinta saboda ai ita hukuncin ta wajibi ne a gusar da ita wajibi ne a gusar da ita amma tunda yayyafa ruwa automatically abubuwan da suke cikin fitsarin sana na a jikin tubar inda iyakar ruwan da ya ɗanyi dilutin ɗinsa ya zai ɗan warwatsa shi hakan nan kuma sai bashi haka daka nuna cewa na jasa ce wadda take mukaffafa ba mugallaza ba amma da ya mace ce kamar yadda wani hadisi ya yi nuni shine zai wanke ya tabbata cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan yaro ya muku fitsari ku yayyafa ruwa idan kuma yarinya ce ta yi sai ku wanke saboda na na macen yana da dan bambanci da namiji shi ma wannan namijin din in bai kai matsayin ya sharu ya ci abinci ba kaga ai yace walam ya akul bai kai matsayin cin abinci ba don haka abin da yake sinadaran da suke jikinsa mai yawa ba su kai matsayin abin nan da a ce yana cin abinci ba amma yarinya ne ko ba ta cin abinci ita sai an wanke saboda wancan hadisin ya tantance tsakanin wannan da wannan sai an wanke na yarinya ko yawwa yuksal fi bawlil jariya wa yurashu fi bawlil sabi ana wankewa ne in yarinya ta fi tsari ana kuma yayyafa ruwa idan wato kenan yaro ne yayi abin nan din kenan sai babu na gaba babul bauli qa'iman wa qa'idan babin da yake magana akan hukuncin fitsari a tsaye ya halatta za a yi fitsari a tsaye wa fa'idan ko kuma a sugune fa'idan ana zama fassara shi da sugune fitsari a tsaye ba a zama da masu don yin fitsari inda ba irin bandakan zamanin nan ba wanda ba ya bahaya ma za su yi zama suke yi da masu inda ba irin wannan ba yawa hukunci fitsari a tsaye ko ya halatta ko bai halatta ba da hukuncin fitsari a sugune a rawato hadisi daga huzaifa bin yamani radiyallahu anhu qala ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subabata qaumin fabala qa'iman thumma da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda huzaifa dan yamani ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je jujin wayansu mutane ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ba ta kaumi ya zai juji kan juji na bayan gidan waɗansu mutane ba ba la ka'iman sai ya fi tsari a tsaye sama da abi ma'in sannan sai bayan ya gama ya koma gefe sai ce a kawo masa ruwa aka kawo masa ruwa sai je sarki wata wadda a sai alwallah sai alala kaga yana nuna mana cewa kamar yadda malamai suka faɗa wanda da cikin malamai na cewa matsalar da ta shafi yin fitsari a tsaye matsala ce wadda take tun da an samu ruwayan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi matsala ce wadda take ba mai tsanani sosai ba amma da yawa mutane sun dauke ta da tsanani har ya kai matsayin da idan mutum ya fitsari a tsaye suna kawo shi kusa da kafirci kusa da kafirci to amma kuma wato kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi don haka wato kinan bai zama haramun ba mutlakan ba bai zama haram ba muhakkikun suka ce akwai abubuwa da ya kamata a yi la'akari kan wannan hadisi din abu na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan fitsarin ba a normal gurin da ya saba yin fitsari ba idan a normal guri ne fitsari ba yin fitsari a tsaye yanzu akan juji ne menene akan jujin wanda ya hana shi tsugunawa akwai abin la'akari akan wannan saboda haka la'alla akwai najasar da za ta iya hana shi ya tsuguna din sai a tsaye don haka suke cewa kenan idan za a yi fitsari a tsaye zama akwai sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya zama ba zai farfatsu jikin mutum ba ta kowane irin hali ba zai zama ya farfatsu jikin mutum ba sharaɗi na biyu ya zama ba a inda za a gan shi ba ya yi a inda ba za a gan shi ba saboda hukuncin wajibcin hukuncin keke boye al'aura kar mutum ya zama an ga al'aurarsa in ya ke yawan sharuɗan a jama'a gaba ɗaya ya yi in kuma gida ne inda maharamansa maharramansa ne kawai da su gaishe kamar matarsa to wannan hukunci na biyu sai a cire shi sai a bar hukuncin farfasuwa a jiki kawai ko kuma ya bata jikin tufasa ko ya bata jikin kafasa ko wani abu makamancin wannan wannan kenan wasu malamai suka ce idan muka yi la'akari a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam na malami na al'umma duniya baki ɗayanta tun daga wancan lokacin har zuwa ƙarshen duniya Allah madaukakin sarki ya sa shi a cikin wani hali na buƙatar da zai yi don ya kawo sassauci ma al'ummansa ko da a gaba za su shiga cikin halin kakani kai idan buƙata ta taso kenan a babin larurin tunda nan ma aka ce ala su ba tafi kaumin ko akan jujin wa'insu mutane ba san me akan jujin ba idan haka ga akwai alamar cewa ya takura ne shi ya saye ba alal idalaki bane saboda haka ba daidai bane a bada fatawa cewa kawai mutum ya ga dama shikenan duk inda je je fitsari a tsaye Allahumma sai dai in a keɓance ne in a keɓance ne wannan shikenan amma in ba haka ba sai ya zama akwai laruri wata rana na taɓa gani wata ishara akan wannan mun sauka a jirgi a Dubai a cikin mu da alarammomi wanda suke mahadatan alkur'ani aka nuna mana wani wurin banɗaki to banɗaki in zaka fi tsari dole a tsaye zaka yi kawai a jikin wata katanga ne kawai mutum zai tsaya ya yi ko ya fada cikin abin ko ya bi jikin katangar an sa mata wani wani wani wani abin nan abin nan silba bayan da za a iya farfasu kowa in ya zuwa tsaye yake kowa in ya zuwa tsaye yake kuma a cikin airport ne ka yi tafiya cikin jirgi ka ta kura fitsari ya zuwa matsaka kan zuwa nuna maka banɗaki banɗaki kuma kowa ya zuwa tsaye zai yi saboda haka ka gani alaramomi da suke cikin mu haka haka suka je suka yi wala Allah wannan ishara ne na wani lokaci wasu daga cikin al'umma za su iya shigan wani takuri ko a firsuna ko a wani guri wanda dole baya za ka iya tsugunawa ka yi wannan ba to idan har haka ne annabi sassa ya ba da sassauci a nan ya karantar da mu saboda ai shi malami ne duk inda matsala take sai ya kawo mata solution sadaka ba zai zama kenan alal idlaki kowa lokacin da ya gada maka ya tsulu fitsari a tsaye ba wallahu ta'ala alam na to a cikin jirgin ma haka ne sai da tsaye ja tsaye eh haka ne haka ne to yanayin gina la'alla saboda irin wannan condition din da za a shiga Allah wadda kuke zai kai shi zuwa ga bukatar ya hakan dan ya zama wata kenan shi dama shi rahama ne a cikin al'ummar sa kowane lokaci Allah na yanzu tsawon mutum ne yan manyanta sai kasance tsarin baya tsigewa lokaci duk lokacin da ya samu dama ya kan tsaya komai da komai na cewar ya ya ya tsaftace to akwai lokacin da kake faruwa wani tafiya ko abin aiki da shauran wannan dole ya kan ci
itikani yawa harkar ya tsaya ya tsafta ita ta sai zama zuwa yana lokacin da ya samu dama da zai yi ibada sai dai ya ruwa ya zuba a wani eh sai tun hankali eh to yin hakan da yake yi ya gamsar ko mutum zai gamsar ya gamsar zai gamsar ko kullum ma shakka fa anhu yu'fa li usrihi fa ad-din yusru lutfa zai iya gamsarwa babul bawli inda sahibihi wa tasattur bil haid babul da yake magana hukuncin mutum ya fi tsari a kusa da mutum abokinsa abokin zamanka ko abokin tafiya ko abokin wani mutum da ya kusa da kai ko kuma ka je ka sa gini a gabanka kamar katanga ko wani eh, bishiya ko wani abu ya zama ya tare maka gaban kai kuma sai ka kula da bayan ya zama gaban kuma ka sai inda wani dai ba zai zo maka ta gaba ba sai mutum ya fi tsarinsa a hakan nan saboda takuri da kuma abin nan bukata hakan ya halatta a shi ma a rawaito hadisi daga huzaifa ibn al-yamani Allah madaukakin sarki ya yarda da shi fi riwayatun ukra qala yake cewa fantabattu minhu fa ashara ilayya faji'tuhu fa kuntu inda aqibihi hatta faraga haka ne ce sai na dan kauce masa fanta dabtu minhu ai tajannabtu sai na dan kauce gefe a lokacin da ake magana fitsarin kan jujin nan kenan fa da naga haka sai na dan juya haka kuma sai na bashi dama fa shara ilai sai mun haka mun zo kenan to jitu sai na zo ni to gumtu inda kibi sai na tsaya ta gefensa kusa da shi kenan kaga in yana nan din zai tare masa kuma zuwan wani da shi ya san kwandishin din da yake ciki wanda zai zo ko bai san kwandishin din da yake sadaka sai na zama masa kaman odila haka hatta faraga har ya kare don haka idan akwai mutum a kusa da mutum kuma fitsarin ya kama kuma an samu kwandishin din da za a samu suturcewa tunda mutum da ya hau kan jujin bayan gidan mutane ka aika katangar gidan ne a gabansa ya sa katangar ta tare gabansa bayansa kuma nan ya tsaye da wani mutum ko kuma akwai wani mutum a kusa wanda san halin da yake ciki to idan har harka ne babu babu wata kinan matsala wallahu ta'ala alam babu musulun dami babin da yake magana akan hukuncin wanke jini idan jini ya taba guri za a wanke ko ba za a wanke ba an asma'a radiyallahu anha wace asma'u kenan eh ba bin to mai sin ba Allah madaukakin sarki da take take cewa ja'at imra'atun nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala Nake cewa ko? Eh? in an dawo da shi kuma a don ya zama kan kudin da za a yi mai na zauna haka wani ɗin ba zan taɓa shi ba ne جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وتمت تازو غرين النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سيتة أرأيت ihdana tahidu ya rasulullah ya kake gani mu dai zaka ga wata mace a cikin mu tana yin haila fi saubi a tufa idan tana haila yakan taba jikin tufan ta kenan ko kaifa tasnautu ya za ta yi ya za ta kaga kenan a lokacin su la'alla na farko akwai karancin tufofin na biyu ko babu irin su hikimar audugogi da ake sakawa irin zamani da sauransu komai kawai kai tsaye ne ta saboda idan haka yake faruwa menene ɗayar mu za ta yi kaifa tasnau qala sai yace tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i wa tandahu wa tusalli fihi sai yace na farko injiniya ta ba tahuttuhu za ta goge shi za ta goge shi shine na farko a goge jinin a tabbatar bayana sama ta kurusuhu bilma'i sannan a dirje shi da ruwa a dirje shi da ruwa idan an wanke shi an dirje shi an dirje shi da ruwa watan dahu sannan sai ta jijjige shi da ruwan ɗauraya a ciki shi kenan an gama wata salifi sai ta salla jikin wannan sadaka jinin haila ko wani jini dan ya taba tufa abinda ake na farko a gusar da shi na biyu a wanke a dirje a daure shi kenan magana ta mutu sai a dauka sai a yi sutura da sai a yi abinan sallah da wannan sai a yi sallah da wannan saboda haka najasa kawai abin da ake bukata shi ne za a iya gusantar da ruwa in an gusantar da ruwa magana wata ta riga ta mutu wa na aisha ta radiyallahu anha qalat ja'at fatima bint abi hubaysh ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat nana fatima yar abi hubaishin ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa ya rasulullah ya manzon Allah inni imra'atun ustahadu ni mutun ce wanda Allah yayi ni kullun a cikin haira nake fala athur bana yin tsarki bana ba ranar da jini baya zuwa kullun jini afa ada salata kenan yanzu na dinga ne sallah kenan ina kallon mutane suna yin sallah ni ba zan na yi ba abin ya to ya daga mata hankali kowace mace tana alwala ta sallah ita kullun jini ne ke tare da ita fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sai la shi a a ina ba haka ne hukuncin ba ina ba zaliki irkun ai wannan wata jijiya ce da take bubbugar da jinin walaysa bi haidin ba asalin haila bane tara ka kidar wannan jini daban ne shine ake kinsa jini istihaba ko yau jini ne na laruri ba asalin jinin haila ba ne ai jinin haila kan ai wata-wata yake zuwa to naki kullum yake zuwa kin gani da bambanci don haka ba za ki daina sallah ba sai ki ci gaba da sallah ki sai za ka akwala haila take ba da salata lokacin da haila ta ki ta dawo sai ki bar sallah kenan you have to be very observant sai kin lura sosai in haila ta dawo jinin zai canja duk jini ne kan yake fita amma zai canja duminsa zai canja karninsa zai canja duhun kalarsa zai canja sadaka da kin tantance cewa wannan ya dawo fa dai salatu suke daina sallah a wannan lokacin wai za adbarat idan kuma ta juya baya hairar kenan sai kika ga wannan kalan da ya canja din kuma ya baje ya sake dawowa normal faksili an kiddama sai ki je ki wanke jini daga jikinki sai ki wanka sun masalli sai ki sanni sai ki cigaba da yin sallarki sai ki cigaba da yin sallarki sama ta wadda ila kulli salati to tunda jini bai tsaya ba wancan jinin yana zuwa kowace sallah zaki sai kin je kin yi tsarki kin yi alwala kowace sallah zaki sai kin yi tsarki sai kin yi alwala hatta yaji a zalikal waqtu har wancan lokacin da wancan na hailan zai sake dawowa sai ki daina sallar har sai ya sake wato kenan daukewa kaga wannan hadisi shi ma na dauke da abubuwa da yawa yana nuna mana cewa mata a musulunci hukuncin su daya da maza a wajen neman ilimi za su je su tambayi duk abin da yake wato kenan ya daure musu kai na masalan addini kuma za a ba su ansan da yake abin nan sannan ya nuna mana jini kala kala ne bayan jinin haifuwa akwai jinin haila sannan ga wani jini daban wanda yake fitowa jinin haifuwa yana hana sallah jinin haila yana hana sallah amma shi wannan jinin gashi nan na istihada shi kuma bai hana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ci gaba da sallah illa iyaka a babin tsafta duk lokacin da za ta yi alwala sai ta duk lokacin da za ta yi sallah sai ta je ta tsarki sai ta zo ta yi alwala sai ta sallar ta kowace sallah hakan nan saboda ka ga kenan ita da abinda Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta kenan ta haka haka za ta yi hakuri in jarabawa ta zo daga gurin ubangiji mutum yakan karbe ta a haka ya kuma yadda cewa daga gurin Allah ne kuma Allah zai ba shi lada saboda haka sai ta je ta ba za ta hada sallah biyu wato kenan da alwala ɗaya ba duk lokacin da za ta yi sallah sai ta abin nan sai ta sake yin alwala kenan sannan yana da mace za a iya tantance su da bambanci a tsakaninsu tunda ya ce in wannan ya zo sai ki daina sallah ko yauwa in ya tafi sai ki ci gaba da yin sallah kenan za ta iya tantancewa akwai kuma hanyar da ake bi a tantance wato kenan abin nan sannan daga ƙarshe da ke cewa in yi sake wanke jini sake abin da kamar kuma dai na karantar da mu babin tsafta tun da kamar alama wannan jinin ba najasa ba ne kenan ba kowane jini ne yake najasa ba ko yawwa ba kowane jini ne wani daga cin tabiya yake cewa ma zalar musulmi na yi sallu na fi jarahatiyar musulmi kullum suna nan ba su gushe ba suna sallah a cikin raunukansa za a je a yi jihadi a sare in sara mutum da tufarsa da jini a jikinsa zai sallah idan har bukata ta yi abin nan tun da an sare shi jini yana fita lokacin sallah ya yi ya yi la'alla kuma a lokacin kaga babu abubuwan da ake amfani da shi wajen kulotin jini da gaggawa lokacin sallah ya yi sai ya alallah ya sallah kuma jini yana fita a jikinsa yawa wallahu a'lam wa alaikum assalam wa rahmatullah wannan hukunci zai iya hawa kan wanda suke da matsanancin ciwon ba da yake sa su zai hawa mana zai hawa mana inda sun yan kokarin su wajen gusar da shi lokacin da suke sallah ko da yana fita babu matsala babu matsala za su yi sallah a kan su haka a ya tsanani ne na hmm na gama da shi hmm hmm to device da za a gane wannan kuma ya danganta ga mutane inda rane ku idan ta tabbatar hakan din yake tafiya ba matsala misali duk ran da ya zo ai wasu yana ba su lokaci kayyadadde in ya zo da la'asar duk ran da ya kwana uku da sassafe ke daukewa to kaga ta riga ta san shi ba lissafi ko kuma in ya zo sai ya kwana kaza ya dauke lokaci kaza in lokaci kaza ya dauke duk ta sanu in ta san wannan ta amfani da wannan ilimi idan ko ba ta da wani su amfani da ilimin tantancewa a duk dai yanzu matsalar ta device ne da za a yi amfani da shi wajen tantancewa ya tafi ko bai tafi ba ya zo ko bai zo ba yau wani sosar jama'a min kansa shikenan eh yawwa in canja kalanta ya canja ya zama haila ya zo shi dan da kalan ya sake canjawa haila ya tafi abunsa yawwa ba ta yi la'akari illa iyaka da ta zama very observant ne sai ta lura da sosai sai ta yi la'akari da sosai idan ba ta yi sa'a tana cikin mutanen da in ya fara yau bidat kwana uku ya dauke ta riga ta san haka ne ko baya mata canji amma wanda yake cancanjawa wata rai zo kwana uku wata kwana hudu wata rai zo kwana uku wata rai zo har kwana shida dai sauransu to yin irin wannan ne kaga ita dole yanzu ba za ta yi amfani da kwanaki ba sai ta yi amfani da tantancewa na'am hmm istizhar kenan al istizhar eh yawa wasan kuma malaman malikiya suke bakitin cewa shi akwai abin da ake kira akallin dami akwai abin da ake kira akarun dami akallin dami suka ce koda lokaci ɗaya ne ya zo shi amma akaruhu kwana goma sha biyar baya wuce kwana goma sha biyar malaman malikiya da yawan su sun tafi akan wannan baya wuce kwana goma sha biyar don haka yanzu wani hukuncin da kake magana hukuncin matar da jini ya zama ya saba mata al'ada ne yanzu misali haila ta zo ta dama ta saba yin kwana uku uku uku uku da yazo sai ki tsayawa kwana uku a kaga ba ta yanka ba sai ya tsaya sai ran da ya tsaya to idan bai tsaya ba har kwana goma sha biyar still haila ne a gurinsu still haila ne a gurinsa amma in ya haura kwana goma sha biyar ya zama wani abu daban saboda kowace mace take tantancewa da gaggawa ba to ga irin wannan matan ne aka ce in kwana uku ya wuce dama ta saba yin kwana uku ne kwana uku ya wuce kuma bai tsaya ba ga wadda ba ta da tamizi ita ce za ta ɗan ƙara masa kwana uku grace in ta ƙara kwana ɗayan ya ɗauke shi gina kwana biyun ya ɗauke shi kwana uku in bai ɗauke ba sai ta wanka shikenan in kwana bakwai take yi ta ƙara kwana uku ya zama kowane kenan in ya dauke ko bai dauke ba sai ta wankanta ta cigaba da sallarta yawwa shi ne ko a uku ɗaya ake karawa goga zai ce zadar salasata ayyami ko malam tujawis kamsata ashira yawan in dai kwana ukun da za ta kara ba zai sa a wuce kwana goma sha biyar ba ta kara kwana uku in kuma kwana uku da za ta kara zai sa a wuce kwana goma sha biyar to ba za ta kara kwana uku ba ma shi ne ma'anarsa yawa misali a ce yana kwana goma sha hudu ne sai ya zo sai ki tsayawa sai ta kara masa kwanansa daya in kwana daya gari shi kenan in kwana sha uku ne sai ta kara masa kwana biyu ko yau in ko kwana sha biyar ma yake yi ba yanzu ba za ta kara masa ba tun da kwandishin na kara kwana uku shine malam tujawus kamsa ta ashara yau matsawon ba zai sa ta tsallaka kwana goma sha biyar ba inda ya tsallaka kwana goma sha biyar ya zama wani abu daban kuma ba haila ba da sai ta yi ta cewa da sallah yawa fahimta ne wasu suke yi sai su shiga kamar cewa ana nufin ta ta kara kwana uku ta ta kara kwana uku in ba ga wata ce ta saurara shi ma har kwana goma sha biyar kwana uku ma da ta kara da aka ce malam tujawus kamsa ta ashara yau yau ta shi dama a ce dama a ce ya zo da fi'ili mudari'i ne a balagance za a ce ya fi dal istimrara da a ce tazidu sai aka ce zadat kaga fi'ili ma baya nuna istimrar baya nuna continuity ta ce tazidu tazidu salatu sa ayyami wala'alla zai ɗan jiyar da mu cewa continuity ne amma sai ce za ta salatu ta iya kawai ka ga nuna maka cewa daga wannan kwana uku ba za a ƙara wani abu ba yawa to shi wallahu ala na'am to kamar yadda kuma wasu malaman da suke faɗa a hakan ne misali sati take yi ta sai sati sai jini bai tsaya ba sai ta fara kwana uku sai kwana uku ta kare ta fara kwana goma ba haka wani sau ɗaya tun ake yi sau ɗaya ma sharaɗin in ta ƙara kwana uku nan ba za a wuce kwana goma sha biyar ba eh tun za ta yau to anan ne inda kwana ɗaya take in kuma kwana sha uku take ina ta ƙara kwana biyu in ku sha biyu take za ta ƙara kwana uku daga nan i ƙasa kuma duk inda ya ƙara kwana uku ne kawai idan ya gama kuma shi kenan sai ta yi wanka ko ya tsaya ko bai tsaya ba shi kenan wani shi ne ake kiransa al-istizhar a malikiya mu ci gaba mun je gaban babi ko babu gusalul mani wa farquhu wa ghasal ma yusibu min al mar'ati babin da yake magana akan hukuncin wanke mani ko kuma hukuncin kankare mani imani ya taba tufa wanke shi za ko kankarewa za a yi wa ghasal ma yusibu min al mar'ati da wankewa abinda wato kenan yake samuwa daga mutum na mace al'amarin na mace in ya taba jikin mutum wani haka radiyallahu anha qalat kuntu aksim janabata min sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne min sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila salati wa yaqa'u al-ma'a fi thawbihi ko na kasance ina wanke wato kenan janaba aimani kenan a tufan annabi sallallahu alaihi wasallama mani in ya taba tufansa takan wanke masa sai kurji ila salati sai ya sa wannan tufa din bayan an wanke sai ya tafi masallaci haka ne wa inna buqa alma'i fi thawbihi kuma alamar ruwan yana jikin tufansa an wanke bata bushe ba ya saka ya tafi adama ba bushe wani sharadi ba ko sharadin shine a gusar da abin da ake so wato kenan a jiki mani ya taba tufa ta dauka ta wanke ya ya karba take yana gaggawa saboda ai kun san da akwai karancin tufa ko yawwa ka abin malik yace tufofin sa guda biyu ne kafin a tafi yakin tabuka da aka dawo yakin tabuka da Allah ya kubutar da shi eh bai tufofi biyun ya sai kyautar da su yaje ya aran tufa tukun sannan ya sa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna cewa akwai karancin kaya tunda ba kaya da yawa shikenan in an wanke sai a jike ma sai a saka sai a fita da shi babu wato kiran a matsala a nan gurin babu abwalil ibli والدواب والغنم ومرابضها babin da yake magana akan hukuncin fitsarin raƙumi fitsarin raƙumi in ya taba tuba wadda ko kuma sauran dabbobi akuya ko kuma saniya walganam da tumaki duk in ya taba wa marabidaha da da hukuncin abin ake kira firke gurin da ake daure dabbobi eh jangali ko to to tike eh tike inda dai suke zama su kwana a gurin ko to budur madake shi amma ba shi ba fulatani ne ta kama ta ce ya fi musamman ba shi gara dangwali a dangwali kuma da ba dangwali a hirar laraba ana nashi radallahu anhu qala kadima unasun min ukulin aw urainata fajtahu almadinata yace Anas ibn Malik yace waɗansu mutane tawaga guda sun zo su Madina daga cikin kabilar ukul ko kuma daga cikin kabilan urainata akwai wani gudun hakinan sabbaɗin urainata wato daga can suka zo su kabila ne na larabawa famar hun nabi sallallahu alaihi wasallam bil kahin wa an yashrabu min abwaliha aka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu wato kenan a sadar da su da wato kenan nonon dabbobi sannan a ba su fitsarin masu sha da nonon kumado mun gane da haka fantalaku sai suka tafi bayan sun abin nan aka ce ya ce a kai su can wurin da ake ɗaure dabbobi a ba su nonon a ba su fitsarin su masu sha abin da ya sa suka haka saboda sun zo da niyyar da alamar rashin lafiya tattare da su su kuma yana dabbobin suna yawo suna cin ciyayin jeji wanda akwai magani a jikinsu a wancan lokacin tunda babu kemis ko? falamar tafa'a haka ne? a falamar sahu lokacin da suka ɗanyi kwana da kwanaki haka sai suka sami lafiya to bayan sun yi samu lafiya katalo ra'iyan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe mai kiwon dabbobin annabi sallallahu alaihi wasallam din wastakun na'am suka kore dabbobin gaba daya a jeji a wani guri inda ake wato kenan abinan ake daure dabbobi dangwalin a jangalin kenan na jeji kenan ko yawwa don haka sai suka kashe mai kiwon suka kore dabbobin sai suka tafi abinsu ba da alkabar fi awalin nahar da hantsi haka sai labari ya zo kiwon ai mutanen nan sun kashe mai kiwon sun kuma kore dabbobin sun tafi da shi shi kenan fa ba asa fi atharihim annabi sa ce a bi sawunsu sai aka sai aka bi sawu kun ga mutanen da sun fi kowa iya bin sawu ko akwai mutanen da ake kiran su rijalul qafa ko sawun ka ka taka su ka gani za su ce wannan dan gidan suwa ne zuriyar suwa ne ana kiran su ana kiran su mutanen qafa ko kuma iyafa duka biyu to shikenan sai aka bi diddigin su inda suka bi falan martafa annaharu can garjin rana ta yi ko ji abihim sai gashi an tafi da su an bi su har an cafko su ji abihim sai gashi an zo da su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam oke ku ne ko muka muku alheri muka muku rana kuka mana dare kuka kashe mai kiwon mu kuma zaman jinin sa zai tafi a banza ta haka fa amara bi kada ya aidihim wa arjulihim wa arjulahum sai ce a yanke su a kashe su su ma kisan da za a musu shine a yanke hannunsu a yanke kafarsu haka za a musu wasu mirar ayyunuhu kuma a caccokali idanuwansu wa ulku min al-hurrati a jefar da su can cikin rana ko hatta yastalqu aga ne hatta yastasquna fala yasqun hay sun zo suna neman a ba su ruwan sha ma ba za a ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a yanke hannunsu a yanke kafarsu a cakkale idan a jefar da su a rana saboda abinda suka yi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam takeici musamman hukuncin kisan wannan mutumin da suka yi din mun gane wannan yawa ta haka kisa sai Allah madaukakin sarki to yayi wannan tare da hukuncin Allah madaukakin sarki ina ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ay yuqtalu ay yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin ayyufan min al-ardi wannan ana kiransa ana kiransa hukuncin ana kiransa hiraba robari yawa sun zo su sun yi kisan kai sun kuma yi sata robari ai robari shine ka kwaci abu hannun mutum ko da karfi to sun kwaci dabbobi a gurin su kuma sun kashe shi za ka sun yi hiraba Allah madaukaki zai ke sakamakon irin waɗannan mutanen kamar sun zo suna yakan Allah da manzonsa ne da haka sakamakon su shine menene na farko an yi sallamu ko a tsire su ko a tsire su aume autoka da aidihin wa ajiyar min kilafi ko kuma a yanke hannun dama kafar hagu ko a kore su za a tsire su a yanke hannunsu idan sun yi kisa sun yi fashi ko kuma idan sun yi kisa sun yi fashi za a tsire su kuma za a yanke hannunsu da kafarsu idan kuma kwace suka yi to yin formula a sai a kore su a kasa a ce to kada kara ganin su na shekara guda ko kara kara ganin su na wata kaza ko kara kara ganin su ma kwata-kwata don gurin gum a kore su ma cikin kasar saboda ai yanzu aikin su shine yada fasadi idan mutum zai kawo fasadi a gari ya bata gari kuma ba za a yi control din sa ba hukuncin sa kawai a kore shi a garin ya bar garin kawai ya tafi can mu dai nan kare bata mana wato kenan wuri da haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi musu wa an mhm na'am hmm hmm ba ba yi maganar fitsarin ba yaya ba a yi magana fitsari ba ya ce fa'amara nabi sallallahu alaihi wasallama bilikahin wa an ya shirabu min abuwaliha wa albaniha su sha nonon su sha fitsarin na kuma ne ko harkana
a ha da miri zuwa ga dabbobin ne ai dabbobin ne bai tantance ba bai tantance ba ai abin da sa aka fuka fertilizer a na rakumi saboda rakumi ya fi cin abubuwa da yawa don haka probability ne ya samu magani da yawa ya fi yawa su kuma wayannan zai a restricted akan wasu particular ganye don haka za su mai zama medicinal akan particular cuta amma wannan zai zama general ne yawa shi yasa aka capitalize aka sa amma nan bai tantance ba ya lika shine can gurin da ake ajiye dabbobin inda aka abin nan kaman jangalin da kake fara ko dangwali ne ko menene yawa al-maqsud annahu amarahum an yalhaqu bin nauqi zawatil albani yawa na'am babu ne? eh eh ba na jasa ba ne tun daga shi an ce ma a sha yau an ce a sha nonansu a sha fitsarinsu don haka ba na jasa ba ne saraka ba hayarsu ma ba na jasa ba ne eh haka ne shi ne ma mahallin shahid ko a cikin babin shi ne ma mahallin shahid wani horar da Allah anhu kala كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد أن يبنى المسجد في مرابد الغنم kafin a gina masa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam farkon dawowansa madina kafin a gina masa masallaci gurin da yake yin sallah a kansa tiken dabbobi ne aka cire aka mai da su gefe aka gyara gurin yazo yake yin sallah a kai a gurin kafin a gina masa masallaci kenan farkon dawowarsu kaga kenan duk da wannan yana nuna cewa fitsarinsu da dabbobi da abin da su ba abin sai dai in jalala ne jalala kuma hukuncin ta daban ko yawa ita jalala fitsarinta najasa ne ba hayanta ma najasa ne amma in ba jalala bane duk dabbobin da ya halatta a ci naman su a sha naman su aka ce da fitsarin da nonan da bahayan duka yana bin dabbar ce in dabbar haramun ne a ci fitsarinta najasa ne ba kashinta najasa ne idan dabbar halal ne a ci fitsarinta ba najasa ba ne bayanta ba najasa ba ne idan makaruhi ne a ci to in fitsarinta ko ba ce ya taɓa tufar mutum makaruhi ne ya salla da shi amma in yi ba za ce ba ta yi ba Allah ta'ala alam na na ita ce jalala ai dabbar da take cin najasa ko da halal ne a ci namanta amma najasa take ci to ita ce jalala ita kuma fitsarinta ne da bahayanta yake najasa amma namanta ba najasa ba ne ibon do a cikin wani hadisi alaihi sassa ce a tsare ta kamar na kwana uku shikenan naman ta ma sai zama ya tsarkaka wallahu ta'ala a'lam na'am
ita tana cin najasa amma sai da mazato an keɓe abin da ke ba ta fita ba wanda ta samu da zaci ya hukuncin babu matsala babu matsala ko ta cin ma in aka tsare ta ta kwana uku na kwana uku shikenan wani abin ya riga ya tafi babu shi naturally zai fading out saboda ko zai zama abin nan balanta na madama an tsare ta bata je ta taci ba to in ba kira me zai ci gawayi shine babu ma ya ka'o minan najasati fi samni wal ma'i babin da yake magana akan idan najasa ta shiga cikin ta cikin kitse cikin mai ko kuma ruwa ga ruwa najasa ta shiga ciki ko kuma ga mai da ake cin abinci an juya kwalba guda ko garwa guda posta guda sai najasa ta cika ciki to menene hukuncin wannan an maimuna binti mahran kenan ko رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في ثمن an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da hukuncin bera sai ta fada cikin kitse ta zo an an yi layya misali da ke munan mutum ganin kitse bai an yi layya ba an tara shi cikin abin guda shi kenan an je an ajiye shi yana lubulubinsa bai gama bushewa ba mata ta ajiye ta tafiya fara daskarewa bera zai fada ciki sai ya mutu menene hukuncin wannan man ko kuma ai ya daskare ya zo ya fada kai ya mutu mai yawa dama ya ce wani abinsa menene hukuncin wannan kitsan daskararre fakala nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai ce alquha wa ma haulaha a cire beran a jefar a kankare iyaka sai tindi inda ta taba shi ma sai a zubar da shi fakulu samnakum sauran kitsan na kuma sai ku ci ku yi amfani da shi babu matsala babu matsala akan wannan fara aka ga kitse in dai ba narkewa yayi ba to is very resistant ko da akwai kwayoyin cuta sun sauka to ba za su iya ba za su yi penetrate mutum da ai baya ribewa yawa abin ke naman da yake cikin sama inda ya daskare za ka ga naman ya jima bai lalace ba saboda ba zai bar wani abu ya penetrate ba kofar da iska ma za ta shiga ciki ta daga an cire aka share na sama saman sai aka jefar shi kenan alabi hurairar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalmin yaklumuhu almuslimu fi sabilillahi yakunu yawm alqiyamati qa'atiha idha tu'inat tufajjaru dam'an wal lawnu lawnud dam wal arfu arful misk annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani rauni ya kalamahul muslim da musulmi zai yi shi a gurin yaki shi ne fisa ma'anan fisa bilillahi kenan an je jihadi ana yaki har ne ya sari mutum jini ya fito shi ne ake kiransa alkalam rauni mai jini da aka yi to inda ya kasance a wurin jihadi ne ko a wani aiki na addini ne ya kone yawon kiyamata kayi atiha ranar lahira mutum in an taso an zo ranar tashin alkiyama mutum zai zo da wannan raunin kamar ran da aka sare shi da wannan jinin a jikinsa jibu-jibu haka zai zo shi ya zato ina ta lokacin da aka kamar lokacin a hai'ansa lokacin da aka sare shi ko aka harbe shi da kibiya ko wani abin wannan da fajar jam'an jini yana bubbugowa a jiki haka zai zo gaban allah maɗaukakin sarki da wannan raunin ko da ya warke kuma a duniya fa launa launin dam da kaga kalar dai kaga kalan jini ne yake zuba wal arfu kanshin kuma arful misk kaman turaren almiski kashi jini ne amma kuma yana kanshi haka zai zo shi saboda ai ya samu wannan a sakamakon wato kenan jihadi ne wajen daukaka addinin Allah madaukakin zargi gane wannan babul bauli fil ma'id da'im babin da yake magana akan hukunci akan ruwa wanda yake zawame mai abu daya ma'ud da'im kawai misali an aje tanka irin wannan overhead tanka din nan kaga ruwa in yana cikin sa dama wannan ruwa ne ba gudu yake ba ko kuma irin ruwan ku diddifi haka wurin da ruwan baya gudu ko ruwan rijiya ruwan da baya gudu ko ko kuma wani dan karamin gulbi haka gulbi ne kuma ake to tafki inda dai ruwa baya gudu ruwa yana nan a cikin wannan gurin ba gudu yake ba to idan aka yi fitsari a cikin sa menene hukuncin sa qala fa annabi nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri sama yaktasul fihi kada ɗayan ku kuskure fitsari a ruwan da yake baya gudu ruwa da wamamme da yake tsaye a guda allazi la yajri kaga sai dada fitar da sifar sa fili wanda baya gudu wanda baya kwarara kar mutun ya kuskure ya fi zariya cikin sama ta sulfi sannan yace zai wanka a ciki kaga ka samu gulbi ko ku diddifi gashi dai ruwa ne da yawa dabbobi suna zuwa su sha mutane suna zuwa su sha kuma ruwan ba gudu yake ba kuma kai ka shiga ciki kai kai fitsari ko kuma ka je ciki kai ba haya ka koma can gefe kuma yadda ba haya ta kai bata ba ka je kai kai wanka wani kuma zai shiga nan ko inda kai kayin ka bata to annabi sallallahu alaihi wasallam yake kar ai hakan nan kar ai hakan nan amma yanzu tunda yace alma'u da'imi allazi la yajri to idza kana alma'u yajri wa laysa bida'imin kaga hukuncin ya canja kenan la'anna al-ahkama inma taduru ma al-illa idza wujidat al-illa yujad al-hukm wa idza adamat al-illa in adama al-hukm haka ne عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس النبي صلى الله عليه وسلم yana salla a masallaci wani masallaci yake nufi kenan masallacin ka'aba a ɗakin ka'aba a makka ga abu jahal da mutanensa gurub ɗinsu kilik ɗinsu su kuma julusun suna zanne a gefe a cikin masallacin iz qala ba'dhum li ba'd sai wani ya ce masauran nasu ayyukum yati bi sala jazur bari fulani wane ne a cikin ku zai zo je zai zo zai je zo mana da timbin raƙumar gidan suwa ne an yanka raƙuma a gidan yanzu yanzu na tafi ana yankawa waye zai je ɗauko mana timbin gaba ɗaya ya tafi da shi faya za'ahu ala zahar muhammadin iza sajada ya zo ya ɗora shi a kan gadon bayan muhammadu lokacin da ya yi sujada za a yi walakancin kenan ko wane ne a cikin ku zai iya yin haka ba ke da karfin hali ya je ya ɗauko jakar gaba ɗaya abin ɗin ya zo yana sujadan nan sai ɗora masa a gadon bayansa ko kuma a kansa to famba'afa ashkal qaum faja'a bihi wanda yafi kowa shakiyanci a cikin mutanen sai ya zabura gani shike na bigi kiri sai tafi kan ka ce mai sai gashi ya zo ya sami su kai kar ku zubar kar ku zubar kar ku zubar da kashin cikin ya dauko sai ya zo da shi fa nazara sai je zanna yana kallo yana yana yana la'akari yana lura hatta idza sajada annabi sallallahu alaihi wasallam wadahu ala zahrihi sai da ya zambar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada sai ya zo ya dora masa a gadan bayan sa baina katifaihi tsakanin kafadun sa tsakanin nan da anan kenan kusa da wuyan sa tun daga kafada nan ga kafada nan sai dora masa wannan abin ana wa ana anzur mai riwaya ce ina kallo da ido na waye mai riwaya Abdullahi bin Mas'ud kuma kowa san yadda Abdullahi bin Mas'ud yake na farko dama wada ne ko kwata kwata bai fibancin nan a tsawo ba na biyu kuma siriri ne a cikin wadannan ba ma da mai jiki bane cangaran cangaran yake makyangeman sa haka kamar su mangiya mai dan kauri haka ko to ya zai iya da da babban arnan kafiri yace ina kallo da ido wani abu ana anzur la agani shay'an da zan iya amfanar da annabi sallallahu alaihi wasallam komai ba babu abin da zan iya annabi sallallahu alaihi wasallam na taimako a lokacin kuma lokacin musulmi ɗan kaɗan ne musulmi kwata kwata lokacin ba su fi goma sha ba ba su fi goma sha ba tun da kaga lokacin ma sayyidina umar bai musulunta ba da sayyidina umar ya musulunta da za a ce wata Allah zai iya abin nan sayyidina umar bai musulunta ba hamza bin abdul muttalib bai musulunta ba za ga su su yan kaɗan ne ba su da ƙarfi ga kuma matsala ita la'agani shay'an laukana ne da man'atan inda ina da ƙarfin da zan yi ina da ƙarfin da zan yi fighting ma ba zan iya wani abu ba even if I can fight I cannot do anything why because suna da yawa kuma yan kaɗan ne saboda haka bayan da na iya qala sai yace faja'alu yarhakuna annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kafa sujada to yana munajati da ubangijinsa sujadar yake ta yi addu'o'i yake yi sujadar yake ta yi addu'o'i yake a lokacin damuwarsa Allah ya sa mutanen su gane musulunci yana dorawa su kuma fajalu ya tahkuna suka dinga tsirewa da dariya suna ta dariya suna ta dariya suna ta dariya wa hilu ba'dhum ala ba'dhin wani yana tafa da wani yana tafa wani yana abin da su kalli wani sun ji daɗi ransu ya dare an walakanta annabi sallallahu alaihi wasallam an ɗora masa tambayin abin nan wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana nan ya kafe kansa yana sujada la yarfa rasahu baya daga kansa in ya sujada yakan tsayawa yana nan yana cikin sujada yana cikin sujada hatta ja'at fatimatu radiyallahu anha har sai da nana fatima Allah ya kawo ta cikin masallacin yarsa kenan ko Allah madaukakin sarki ya daidaita sai da ta zo maza maza fatar hatu an zahari maza maza ce ta cari mu abin cire shi akan gadon bayan annabi sallallahu ta zubar da shi gefe farafa ra'asahu to sannan sai annabi sallallahu sai ya daga kansa daga sujida sun maqala sannan sai ya ce to kun ga tafiya tana tafiya wai idan ka kure mai haƙuri to lokacin da aka abinda aka kira wai menene upthrust ko idan ka danna ball a cikin ruwa za ka danna ta iyaka inda ba za ta iya zama abin nan ba to za ta akwai abin da ake kira upthrust ba in ta dago kuma da karfi za ta abin nan ko ka tura mutum ka kai shi bango kana bin sa kana bin sa har aka je jikin bango to zai fuda bangon ne automatically da karfi zai dawo don haka kuma ya tashi dawa ba za ba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam daga kai shikenan sai ya daga hannu sama sai ya addu'a sai ce Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish ya Allah na roke ka na bar qurayshawa a hannunka kai mun maganin wannan lamarin wannan yana nuna mai cewa musulmi lokacin da ya shiga cikin damuwa ga Allah yake komawa ba ga bokaye ba in ya koma gurin boka to abinda boka zai masa shine ya daɗa raba shi da Allah ya daɗa nisanta shi da Allah ya haɗa shi da mutane da musifa da gaba ya watsa barna a cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa la yakmulu imanul mu'min hatta yakuna Allahu wal muntaqim lahu Allah imanin mutum ba zai cika ba sai in ya bar Allah ne na masa sakayya abai same ka okay zaka saka da kanka to shikenan je ka saka a wajen sakawan zaka iya koyotun kowane irin mistake kaga sai ce Allahumma alayka bi quraish ya sake maimaitawa Allahumma alayka bi quraish ya sake maimaitawa Allahumma alayka bi quraish salasu marratin sai da ya sau uku fa shakka zalika alaihim da suka ji haka kuma a kunnan su yake yi ba addu'a boye ba to sai wannan abin sai musu tsanani kuma sai suka damu karfa mutumin nan fatukun na Allah madaukakin sarki ya kama mu a dalilin sa karfa abin sai ya dame su kuma me yasa inda a alaihim inda ya musu mummunan addu'a mummunan addu'a ya musu wa kanu yarawna anna da'awata fi zalika albalad su kuma sun yi imani cewa addu'a a wannan garin na makka din na musajabatu Allah yana ansa ta tun a zamanin jahiliyar ma ko Allah madaukakin sarki yana ansa ta Allah madaukakin sarki yana ansa ta summa samma haka ne sannan sai sake kira yace Allahumma alaika bi abi jahal ya ambaci suna samma ya faɗi suna ya kira suna sosai allahumma alaika bi abi jahal allah na barka da kai da abu jahal kuma maganinsa wa alaika bi utba bin rabi'a allah na barka da utba dan rabi'a wa shayba bin rabi'a da shayba dan rabi'a wal walid bin utba da walid dan utba din kaga da da walidu da utba da da uba ne amma manyan manyan ga abokan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam umayya ibn kalab da umayya dan kalab shine uban gidan bilal ko wa ugba ibn abi mu'aytin da ugba dan abi mu'aytin wanda yake zuwa shaki annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin wa adda sabi'a kai sai da ya kirga na bakwai din ma ko bana siyahu arrawi shi mai rawi ya ce wala mutum bakwai ya irga a lokacin na manta ɗaya yanzu wani guda nawa irga guda shida to guda bakwai ya irga a lokacin mai riwayan ya ce na manta ɗaya shi abdullahi bin mas'udin kenan ko wakala sai yake cewa fa wallazi nafsi biyadihi na rantsa da shi mai riwaya kenan fa abdullahi bin mas'udin na rantsa da Allah da rena yake hannunsa laƙar ra'aitun ladina adda rasulullahi sallallahu alaihi sallama sar'a duk wa'annan da annabi sallallahu alaihi sallama ambaci sunan su nan wallahi na gansu a kwanta shanana an kashe su a yakin badar bil kalibi an jefa su a cikin a cikin lalanan badar a cikin rijiyar badar bil kalibi kalibi badar a cikin lalanan lalanan wato kenan badar da aka je yakin badar wa'annan da ya irga nan babu wanda ya tsira duk Allah madaukakin sarki ya gama su da su akwai cikinsu ma wanda suka yi niyan ba za su fita yakin ba yin su abu jahil ko saboda abu jahil akwai bayan wannan magana akwai wata magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafa faɗa a kansa dami maganin ka kuma ranar tana zuwa za ka ce wallahi ba zai je ba sai suka zo suka ce kai matsoraci ne kai kaza kaza kaza kai kaza kaza kaza kaza suka yaudare shi har ya samu ya fita bayan ya fita ma da labari ya zo cewa karabkan da abun annabi sallallahu alaihi wasallam ya atakin abu safiyan ya janye su sun kewaye don haka ba dama ya atakin din su wasu jama'a suka koma amma shi ma yace zai koma wani mutane suka kyale suka suka suka hana shi wanda suka dabe suka tafi ashe ajali ne yake kai shi saboda dukkan su sun mutu wato kenan a wannan gurin dukkan su gaba da to amma me mahalla shaida anan wurin Sura mun kasa. Eh? 感觉。 daura masa da najasa da aka yi kaga babin fa me yake babu labauli fil ma'i adda'imi nan da ya nafa hadisin farko ya hana a fitsari a ciki ko wannan kuma ya nuna cewa an ɗabi gawansu an zuba a cikin mai kalibi badar rijiyar badar ba ruwa ne a cikinta ba yawwa kenan yanzu idan bukata ta taso yanzu kalibi badar da tunda an zuba wa'annan gawawakin a ciki it means ta zama automatically condemned za ka ba za a yi amfani da ita ba haka ne yawwa wallahu ta'ala alam na? ba shi ne babin ba? mene ne babin ta?
babin da ala zahiru musalla
kazar ko kazaratun ko idan jin na dauka ne aha babu za a ke ala zaharar musalla kazarawa jifatin in an jefa a kan mai sallah kazantan abu wanda yake mushe lamtus sada alaihi salatu wata bata masa sallarsa ba to mun dauki wannan still wancan na farkon shine zai fito wannan babin ya nuna babin idan aka jefa ma mai sallah kazantar mushe abin da ya sace kazantar mushe ai yankan su ne don haka yankan su kuma dabbar da su suka yanka ai mushe ce ko an zo an dora annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa to tunda da manufa aka yi aka ce sallar sa bata baci ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai fasa sallar ba ko sai da ya gama idan mun dauke shi a wannan babin yawa sai da ya gama to skill da wannan nabiyin fa shi kuma ina ne zamu fita da mahallin shahidi ko shi babu sa daban shi ma ko dai yana karkashin wannan babu sa daban ne oke babu najasati fi samni wal ma'i babu bauli fil ma'i da'imi duk da wurin ne babu bauli fil ma'i da'imi wannan babu idza ulkiya ala zahar al musalli qazaran aw jifatin da najasa ko mushi qazaran aw jifa lam tufsid alaihi salatu duk babin ɗaya ne yadda nake fahimtansa shine cewa idan ya zama laruri ne ko kuma bukata ne in an jefa to sai dai a yi kwandemin ɗin gurin ba zai yi amfani ba wallahu ta'ala ala na na to kuma irin manyan kudamin nan wanda suna da ruwa mai yawa suna da zurfi to duka yanzu kamar yin boja shi ko yin bahari baya gudu na ce ba gudu to ba za a yi ba ai mutum ya kuskure ya yi laifi saboda ai dabbobi suna zuwa su sha mutane ma za su zo su je ba su sha in kana ganin ruwan yana da yana da yawa to abinda za a jefa a ciki misali a ce mutum ya fi tsari ko ya baya in akwai kwayar cuta a ciki in ta shiga ruwan za su ta hayayyafa ainihin najasar ba za ka ganta a fili ba amma wannan kwayoyin cutar yan kanana kanana wannan abin da ake kinsu virus ne ko bacteria ne to su din za su iya samun dama su yaɗi su yaɗi su yaɗi su yaɗi dole ya sha kuma zai iya kamuwa da su.
akwai fadin umar girma wanda kana ƙarshen san wannan yana ƙarshen san ba da kwan zai yawan fadama ya kan fadama na kilomita biyu ko biyar kuma fadama ɗaya ce kuma ruwa ta babu sai dai inda muna kogi ya zo ya shiga lokacin da tana gudu amma lokacin lokacin da kogi ya yanke kawai taron fata wannan din an batta dan amfanin mutane kar mutum ya fi tsari a ciki an batta dan amfanin al'umma da mutane da dabbobi da sauran kwari abin da ya fi zaman lafiya shine kar abin da wannan dima da za ka sassauta saboda ruwan mai gudu ne ba shi da ba san iyaka inda zai tsaya ba amma madama ya tsaya abu daya babin zaman lafiya shine kar a bata shi الله أعلم wa alaikum salam wa rahmatullah eh idan dabba ta fada rijiya eh eh Hmm. sai na farko sai a cire dabbar tunda an gano sai a cire idan an cire dabbar kuma sai a janye ruwan gwargwadon yadda wannan bashin zai tafi shi kenan magana ta mutu idan kuma ba a tuna ba har ta lalace fa zahiru auduhu ila aslihi in ji mai muktasar ko zahirin magana shine cewa ruwan ya dawo asalin sa asalin ruwan mai tsarki ne dabba ta faɗi ta riɓe ta lalace har ta dishe ma ba a abin nan ba shi ke ruwa dawo yadda yake idan kuma da wari sai a cire dabbar sai a ja ruwa a zubar adadin yadda ba a ɗebe wari tun da ka ga ɓuɓɓuga yake in kace sai an ɗebe ruwan rijiyar gaba ɗaya ba dole ne ya ɗebu ba wata rijiyar za a iya ɗebewa ƙaramin lokaci amma watan ba za a iya ɗiba ba tunda kana ɗiba ne wani yana gashin kana ɗiba wani yana gashin akwai tambaya